الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na shida ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqhil malikiyya littafi ne na ainihin wato babban malami a doktor ko professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziyya wato ta babban malami abul hassan ashadili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 119 a darasi da ya gabata muna tattaunawa ne game da abinda ya shafi rukunan saki mun tattauna akan gaba ta biyu a rukunan saki shine at-takalif ma'ana ta kalifanci shine balaga da hankali wanda a ƙarƙashin wannan gaba malam ya ce baya inganta sakin ƙaramin yaro baya inganta wanda kuma wannan shine mazhabin jumhur na malamai duk da cewa hanabila sun tafi akan cewa ƙaramin yaro idan ya zamanto mu mayiz wato yana iya rarrabe abubuwa yana da hankalin da zai iya gane me ake nufi da saki kuma ya san cewa matarsa in ya sake ta wato sir wato ta yi masa nisa kuma tana haramta a gare shi to a wajen hanabila suka ce in irin wannan yaro ya yi saki-saki ya yi to bayan nan kuma sai muka tafi tattaunawa game da mahaukaci idan ya yi saki to shi ma da mahaukaci da kuma mai rangwamen hankali wanda hankalin nasa akwai hankalin amma ba cikakke ba alma'atuhu kenan to shi ma suka ce saboda abinda muka karanta wanda ya gabata to shi ma ainihin wato sakinsa baya zamantowa zartaccen saki amma suka ce wanda hankalinsa yana tafiya ya dawo wani lokaci yana da hankali wani lokaci kuma gaba shi da hankali to suka ce idan ya yi sakin a daidai lokacin da hankalinsa ya dawo sakinsa ya yi idan ya yi sakin a daidai lokacin da hankalin ya riga ya gushe to sakinsa bai yi ba gaba ta ƙarshe mun tattauna ne akan wato matsalar sakin asakaran wato mutumin da yake cikin maye idan ya saki matarsa sakinta wato saki ya yi ko bai yi ba to shine muka ce malamai suna da maganganu guda biyu game da wato zartuwar hukuncin wato zartuwar sakin wanda yake cikin maye ƙaulin malaman farko suka ce sakinsa ya afku sakinsa ya yi idan ya saki matarsa lokacin da yake cikin maye sakin ya yi wannan kuma shine ra'ayin jumhur kuma shine kaulin sa'id bin musayyib da a hassan albasari da atsa da wasunsu kuma mun tattauna game da dalilan da suka kawo na cewa saki ya yi sannan mun tafi akan wato mun kawo hujjar malamai na biyu ko kuma kaulin malamai na biyu da suke cewa saki bai yi ba kwata-kwata wanda wannan shine kuma wato mazhabin imamu shafi'i wato alkadim kuma ita ce wato ruwaya daga cikin ruwayoyin da aka samu daga imamu ahmad wanda almuzani da al-tahawi da ibnu taymiya sun tafi akan ta kuma shine ra'ayin umar bin abdulaziz da layth da ishaq kuma abinda aka ruwaita kenan daga sahabi uthman ibnu affan radiyallahu an kuma shi ma mun karanta hujjar wannan malamai waɗanda suke ganin duk mutumin da yake cikin maye in ya saki matarsa suke yayi shi ma mun ji ainihin hujjojinsu a satin da ya gabata ina ganin muna cikin gaban ne ba mu karkare wani kauli ne rajihi a cikin maganganun guda biyu shin sakinsa ya yi ko bai yi ba lokaci ya cin mana za mu tashi daidai gaban da yake cewa ƙala shekul islam ƙala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala man sake yake cewa ƙala shekul islam shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yana cewa man sakira bi shurbi muharramin duk wanda ya bugu sanadiyar shan wani abu da aka haramta shansa misali ya sha giya ko ya sha dangoginta cikin abubuwan da in an sha ana yin maye falarai ba annahu ya asamu bi zalika ba kokwantan cewa ya aikata laifi da yin hakan ma'ana duk wanda ya sha giya ko dangoginta ya bugu wannan ba a kokwanto game da cewa ya saba wa Allah kuma yayi abin da yake na kaba'ira min kaba'irul dhunub wa yastahiqu min uqubati ad-dunya wal akhirah kuma yana cancantar ai masa uquba ta duniya kuma yana cancantar idan bai tuba ba akwai uquban lahira ma'ana za a yi masa uquba a nan duniya ta hanyar bulale shi sannan kuma akwai uqubar da za a yi masa a lahira ma ja a bihi amrullahi ta'ala wanda shine abinda umarnin Allah madaukakin sarki ya zo da shi fa hadhal farqu thabitun wannan bambanci tsakanin ainihin wato bambancin tabbatacce ne bainahu tsakanin shi wannan wanda ya sha kayan da aka haramta sha na maye kuma ya bugu wa baina man sakira tsakaninsa da wanda ya bugu sukuran yu'dharu fihi irin mayan da ana iya yin uzuri da hanzari a cikinsa ko dai tilasta shi aka yi aka ce sai ya sha kayan mayan ko kuma ya sha abin da ba a buguwa da shi sai ya bugu kaga wannan maye ne wanda ana yi wa mai shi hanzari ko uzuri lakin sai dai li kauni ahadihi alladhi yu'ahadu ko yu'ahidu bihi al-adamiyyin yatarattabu alaihi atharu duk da haka tunda lokacin da yayi wannan abun lokaci ne da ake hukunta yan adam idan suka yi wannan abu to dan haka athar wato ya tarattabu alaihi atharuhu da haka athar wato tasirin wannan abin da ya sha zai iya tabbata a kansa wa yuhassilu maqasudahu kuma manufar za ta iya kasancewa ta tabbata a kansa duk da cewa an yi masa hanzari ko uzuri fa hadha la farqa fihi baina sukuril ma'zur wa ghairil ma'zur anan kenan babu bambanci tsakanin wanda ya sha kayan maye ko wanda ya bugu buguwar da take akwai uzuri wa gairul ma'zur da kuma wanda ya bugu buguwar da babu hanzari a cikinta la'anna hadha innama kana al-mujib abinda yasa haka saboda abinda ke wajabtawa li sihhatihi shine lafiyarsa anna sahibahu fa'alahu cewa ma'abocin wannan mayan ya aikata shi ne wa huwa aqilun lokacin da yana da hankali mumayyizun kuma yana iya tantance abubuwa la annahu barrun ba wai an dubi bangaren cewa shi mutumin kirki ne wa fajirun ko kuma shi fajiri bane a an kalli cewa kafin ya sha din da hankalinsa ya sha ko dai wanda ake iya yi masa uzuri game da abin da ya sha ko kuma wanda ba a yi masa uzuri ba an kalli shi mutumin kirki ne ko fajiri ba wa shar'u shekul islam ya ci gaba da cewa shari'a lam yaj'al sakaranu shari'a lam yaj'al sakarana bi manzilati sahi shari'a bata sanya as-sakarana me wanda yake ya bugu ba bi manzilati sahi a matsayin wanda yake watsakakke bai bugu ba asalan a asali ma'auninsu da hukuncinsu ba ɗaya ba ne ma'ana babu inda shari'a ta sanya hukuncin wanda ke cikin maye da hukuncin wanda yake lafiya kalau baya cikin maye asali ma a shari'a babu inda hukuncinsu ya zama iri ɗaya doguwar magana ce in ka koma cikin alfatawa ta shekul islam ibn taimiyya mujalladinta na 33 shafi na 108 za ka ga dogon bayani ne ya ɗauko har ya yanko shi kuma sai ba ya yanko daidai wannan gabar don ita ce take da munasaba da ainihin wato magana da muke tattaunawa da haka dai shi shekul islam yana karfafa cewa fa idan mutum yana cikin maye ya saki matarsa bata saku ba domin hukuncinsa daban da hukuncin wanda yake watsake yake cikin hayyacinsa yake cikin hankalinsa to wani kauli ne rajihi a cikin wannan akawal guda biyu shin kaulin malaman da suka ce saki yayi ko sakin wanda suka ce ma saki bai yi ba to sai yace farrajihu huwa qaulu thani rajihin zance shine kaulin malamai na biyu kamar yanda mai sahihu fiqh sunna abi malik ya ambata a cikin sahihu fiqh sunna dinsa mujalladi na uku shafi na 217 yake cewa ƙauli rajihi ma'ana ƙaulin da ya fi zama rinjayayyen ƙauli a cikin akawal ɗin nan guda biyu wato shine huwa ƙaulu thani shine ƙaulin malamai na biyu wa huwa adamu ko'e talaƙi sakaran shine rashin afkuwar sakin wanda ke cikin maye ma'ana malamai na biyu da suka ce wanda ke cikin maye in ya saki matarsa bata saku ba to wannan shine ƙauli rajihi wa huwa alyaku mala ya ci gaba da cewa domin wannan wato ƙaulin shi ya fi dacewa bi maƙasidin shari'ati wato game da manufofi irin na shari'ar musulunci wa usuliha da kuma ƙa'idoji da usul na shari'ar musulunci fala farka baina zawalil aqali babu wani bambanci tsakanin gushewar hankalin da aka same shi bi ma'asiyatin ta hanyar sabo kila ya sha giya ko wani haka au gairiha ko kuma gushewar hankalin da aka same shi ba ta hanyar sabo ba kama anna man kasara saƙaihi sai malam ya bada misali sai ce kamar hukuncin man kasara saƙaihi wanda ya karya ƙaurinsa da gangan kawai ya je ya ganganci da abin hawa ko ana kakkaduro kakkaduro kawai ce ba komai ya duro ya karya ƙaurinsa da gangan ya zamto ba zai iya sallah a tsaye ba ya juzu lahu an yi salliya ƙa'idan yana halatta ya sallah a zaune ba za a ce a tun da asali kamar yadda wani ya dan taba tambaya a nan mutumin da ya sha kayan maye ya haukace yanzu ba za a ce tun da shi ya jawo kayan mayen hukuncin hauka ba za a hukunta shi da hauka ba duk da cewa shi ya sabbaba haukan amma tun da yanzu dai haukan ya tabbata lahu gare shi to yanzu za a yi masa hukunci irin na mahaukaci ne ba za a kalli sababin da ya sa ya haukace ba kamar yadda wanda ya karye da gangan ba zai iya sallah a tsaye ba ya halatta ya sallah a zaune ya juzu lahu ya halatta gare shi an yi salliya ka'ida ne ya sallah a zaune haka kuma ga wani misalin wallace darabat batsana nafsiha wadda ta naushi cikinta da kanta mai ciki ce wahiya hamilun tana dauke da ciki kawai ta daki cikinta da kanta fa nufisat kawai sai sai sai ga naƙuda an gane ko fa nufisat sai ga naƙuda kawai sai ɗaya faɗo sai jinin biki ya zo mata saqatat an hasalatu sallah ta fada a kanta ba za a ce sai ta yi sallah tunda ita ta jawo kanta bari din an gane ko yawwa so wayannan abubuwan duk ya kamata a dinga fahimtar su to shi yasa su ma suke ganin duk da cewa wan sakaran wanda ya sha giyan nan shine ya sha kuma akwai yiwuwar ya san in ya sha zai iya yin surutai waɗanda ba su da kai wanda a ciki kuma bayan ya sha din ya saki matarsa suka ce za a yi masa hukuncin ya sha giya amma ba za a zartar masa da hukuncin saki ba me yasa suka ce saboda ga wani wanda ya karye da gangan ya halatta ba zai iya sallah tsaye ba a zaune wadda ta naushi cikinta tana da ciki sai kuma cikin ya bare ko sai ta jawo naƙuda sai ta haihu ƙarƙashin haka sai kuma aka samu ainihin wato jinin biki ya ɓarke mata baya halal ba za ta yi sallah ba ba za a ce tunda ita ta jawo jinin bikin da kanta sai ta yi sallah ba ana ana fahimta ko to wannan shine kaulin rajihin kauli da haka kenan rajihin kauli shine duk mutumin da yake cikin maye in ya saki matarsa matarsa tana nan bata saku ba athani rukuni na biyu cikin rukunan saki almahallu shine mahalli gurin yin sakin wa huwa zawjatu ita ce mata a kawai gauro ya ce ya saki mata to wace mata ya saki shi ya ba shi da ba mahalli a gidansa ko shi ne ma'ana almahallu inda za a yi sakin wa huwa zaujatu ita ce mata yanzu mun ji muki talaq a can baya rukuni na farko shi mai yin sakin kaga shi ne mijin to an gama faɗar sharuɗansa kai ya zama mai hankali ba mahaukaci ba ya zama baligi ba ba ainihin wato ba yaro ba da sauransu duk mun faɗi wannan to sai kuma rukuni na biyu shine almahallu yanzu an samu wanda zai yi saki shine miji to sai kuma a samu gurin da za a yi sakin ita ce mata wa sharɗuhu milku zaujati ismatal mar'ati wato milku zauji ismatal mar'ati qabla talaq sharadin sa shi kuma nan wato ya zama mijin yana mallakar igiyar matar kafin ya sake ta an gane ko yawa ya zamto miji yana mallakar igiyar aurenta kafin ya ce ya sake ta kar ya zamanto aslan ma ko kuma ya riga baya mallakar igiyar aurenta kuma ya ce ya sake ta wannan kuma ya zamanto ainihin wato ya zama shirme kenan fala yasihu talaqu illa ba'da thubutin nikah a dunkula abinda mana yake so ya faɗa maka anan saki baya inganta sai bayan tabbatuwar aure sai an tabbatar tsakanin wane da wance akwai aure a tsakaninsu to shine shi mijin idan ya ce ya sake ta saki kuma zai tabbata kama ƙala ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nakahtumul mu'minat idan kuka auri mu'minai thumma dallaqtumuhunna sannan kuka sake su kaga sai kun yi auren sai ka auri mace sannan kuma kake da dama ka sake ta Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka auri matan ku mu'minai sai kuma kuka sake su kaga sai kun aure su sannan sai kuma saki ya biyo baya suratul ahzab aya ta 49 wa an abdullahi bin amr radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la nazara li ibni adam fi ma la yamliku babu alwashi ga wato dan adam cikin abin da baya mallaka wala itika fi ma la yamliku babu ‘yanci ga ɗan adam ko ga bawa cikin abin da baya mallaka, wala ɗalaka fi ma la yamliku babu saki a ga abin da baya mallaka. An gane ko? Yanzu mutum ba zai yi alwashi game da abin da baya mallaka ba. Ya yi alkawari ko ya bakancan abin da baya mallaka, ko kuma ya ‘yanta bawan da ba nasa ba baya mallakar bawan. To wannan ‘yancin ya zama aikin banza, haka kuma babu saki ga matar da baya mallaka. wannan hadisi ne wanda yake sahihu li ghairihi imamu tirmidhi ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1181 imamu abu daud hadisi mai lamba ta 2290 ibn majah hadisi mai lamba ta 2047 walahu shawahidun kathira wannan hadisin yana da shawahid da yawa qala al musannif الثالث سيكما أين واتو الثالث ma'ana rukuni na uku cikin rukunan saki alƙasudu shine niyya daga ciki can kaga an samu miji an samu mata to rukunin saki na uku shi kuma niyya faman sabaka lisanuhu ila dalaki wanda har wanda yayi subul da baka din saki wanda yayi subul da baka na saki ma'ana harshen sa ne yayi masa shiga sauri sai kawai ya furta saki lam yaqa ba da niyya ba lam yaqa alaihi talaqun sakin sa bai yi ba wala yaqau talaqul mukrahi haka sakin wanda aka tilasta shi shi ma bai yi ba wayannan duk sakin su bai ba dan ba niyya domin shi daga cikin rukunan saki sai da niyya sai ya zama mijin da niyya ya saki matarsa amma wanda ya samu su da baka ba da niyya ba ya saki matarsa ba ta sako ba wanda shi ma aka zo aka zazzare masa ido ko aka yi ma barazanar raba shi da aiki ko barazanar za a kai shi gaban alkali ko barazanar duka ko barazanar wani cin mutunci in bai saki mace ba sai ya ji tsoro sai ya sake ta to wannan shi ma babu niyya saki bai ba alqasdu wal ikhtiyar domin a abin da ya shafi saki niyya wal ikhtiyar da zabi sharɗani waɗannan sharuɗa ne guda biyu mu'tabarani da ake la'akari da su fi wuqu'id dalaki wajen afkuwar saki لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبيل فرع النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه Allah maɗaukakin sarki ya sauke hukunci daga kan al'ummata game da abin da suka yi bisa kuskure ko cikin mantuwa ko kuma abin da aka yi musu tilas a kai. Da haka duk abin da al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka yi cikin kuskure Allah maɗaukakin sarki ba zai hukunta su ba a kai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana aw nisyan ko mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka tirsasa su a kansa ba da niyya ba suka yi shi shi ma Allah ba zai kama su da wannan laifin ba ibn maja ya fitar da wannan hadithin wato a hadithi na 2045 al-hakim a mujalladi na biyu a cikin littafinsa shafi na 198 wa huwa sahihun hadithi ne sahihi ka koma ta hakikin da aka yi wa bulugul maram na ad-doktor samir ibn amin az-zuhairi shafi na 394 wa hadha qaulul jamahir min ahli al-ilm wannan shine qaulul jumhur cikin malamai mafi yawan malamai wannan shine qaulun su cewa saki sai in an yi niyya yake zama saki wa bihi afta ghairu wahid min sahaba kuma wannan shine kaulin da sahabbai da yawa suka bada fatawa a kansa cewa saki sai da niyya idan mutum ya samu subul da baka ko kuma aka tilasta shi saki bai yi ba ka koma cikin sunanul kubra na bai haƙi mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da hamsin da shida za ga ainihin wato wannan ainihin wato asar ɗin ko wannan maganar lakin khalafa fi hadal imam abu hanifa sai dai imamu abu hanifa wa ashabuhu da shi da almajiransa wa thauri da imamu thauri wa ba'adu salafi da wasu cikin magabata sun sabawa to to man kafara na tsallake to afwan eh lamban na dauko kuma sai na wuce abin nan ma to masha Allah jazakumullahu khairan wa li'anna Allah azza wa jalla qala ko domin Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, ya ce, man kafara billahi, duk wanda ya kafurce wa Allah, min ba'adi imanihi bayan ya yi imani, illa man ukuriha sai dai wanda aka tilasta shi wa kalbuhu alhalin zuciyarsa matsuma innun bil imani tana cikin wato tana nitse game da imani. wato zuciyarsa a nitsa take da imani amma nan ta fatan bakinsa an tilasta shi ya faɗi wata kalma ta kafirci Allah ta'ala ya ce wannan babu laifi Allah ba zai kama shi ba walakin sai dai wanda Allah zai kama shine man sharaha bil kufri sadaran wanda ya bude wa kafirci kirjinsa wanda kafirci ya samu gurin shiga a kirjinsa fa alaihim ghadabun min Allah wannan fushin Allah ya tabbata a kansu walahum azabun azim suna da azaba mai girma kaga wannan ayar ita ma ta nuna cewa duk wanda aka yi masa tilas garin tilas tashin aka sashi ya saba wa Allah ko yayi shirka ko yayi kafirci Allah madaukakin sarki ya ce ba zai kama shi da laifi ba domin zuciyarsa ba ta so ba da niyya ba tilas aka yi masa suratul nahl aya ta 106 فوضع الله على المكره على المكره فوضع الله عن المكره على الكفر حكم الكفر kaga a wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya soke hukuncin kafirci ga wanda aka yi masa tilas fa arabna bidhalika to da wannan ne muka gane suqutal ahkami kullaha sariyar da hukunce hukunce duka anil mukurahi ga duk wanda aka yi masa tilas in har an soke hukuncin kafirci a kansa to min babi aula a soke sauran hukunce-hukunce da aka yi masa tilas a kansu ina fata an gane idan har ya yi kafirci kuma an yi masa afuwa ba za a kama shi da laifi ba saboda tilas da aka yi masa to min babi aula idan aka ce za a yi masa kaza aka yi masa barazana sai ya saki matarsa sai ya sake ta bata saku ba an fahimta ko wannan shine magana da take cikin sunan al-kubra na imam al-baihaqi mujalladi na bakwai shafi na 356 wa hadha qawlu qawlu al-jamaahiri min ahli al-ilmi wannan kuma shine ra'ayi ko kaulin mafi yawan malamai ba abota ilimi cewa duk wanda aka yi masa tilas baya so ba da niyya ba ya saki matarsa bata saku ba wa bihi abta ghairu wahidin min sahaba kuma ita ce fatawar da yawa cikin sahabbai da yawa cikin sahabbai sun ba da wannan fatawar cewa duk wanda aka yi masa tilas aka yi masa barazana ya ji tsoro sai ya saki matarsa ba da niyya ba bata saku ba ka koma cikin ainihin wato al-musannab na Abdulrazzaq wato a athar ɗinsa na wato dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu da goma wa ma ba da hudu kuma abin da ya biyo bayan wannan ainihin wato a hadithin lakin khalafa fi hadha al-imam abu hanifata wa ashabuhu wa thauri wa ba'd salaf sai dai imam abu hanifa da almajiransa da imam thauri da wasu cikin magabata sun saba sun saba wannan hukuncin faƙalu suka ce ya ƙa'u talaƙul mukurahi suka ce sakin wanda aka tilasta shi yayi saki ne wanda yake yayi li'annahu arafa sharraini me hujjar su suka ce saboda ai ya san sharri guda biyu faqtara ahwanahuma sai ya zabi wanda yafi sauki ci akai ko ka sake ta ko jikinka ya maka ko jikinka ya gaya ma ga ‘yan uwan kila matar sun zo da bulalai ko kebul-kebul sun kewaye sun ce ko ya rubuta saki ko jikinsa ya gaya masa yanzu ai ko dai ya ce ba zai saki ba su da ke shi ko kuma ya ce ya saki kasu da ke shi to don kasu da ke shi sai ya zaɓi hanyar da tafi masa sauƙi sai kawai ya zaɓe ta to tun da yana da zaɓi ya ga damar ya ce ba zai sakin ba kuma sai ya bi hanyar da tafi sauƙi sai ya sakin suka ce saki yayi a yana da ikhtiyari zaɓi aka bashi ko ka sake ta ko mu raba ka da aikinka sai ya ce ya sake ta zai iya cewa bai sake ta ba in ya so su raba shi da aikin an fahimta ko saboda haka suka ci su imam abu hanifa da shi da ainihin wato ashab sahabbansa da kuma imam tsauri da wasu cikin salaf suka ce sakinsa ya yi menene suka ce saboda li'annahu arafa sharraini ya san sharrin guda biyu nan ga sharrin saki nan ga sharrin duka ko ɗauri ko kuma raba shi da aiki ko wani ko wani ainihin wato abu cikin abubuwan da za a yi masa barazana da shi fakhtara shi kuma da ya tashi sai ya zabi ahwanahu ma ai zabi aka bai sai ya zabi wanda ya fi sauki wa hadha yadullu ala al-ikhtiyari wal qasad suka ce wannan yana nuna ai yan an bashi zabi wal qasd kuma yana da niyya domin yayi niyyar yayi sakin dama illa annahu ghayru radin bi hukumihi sai dai kawai bai yadda da hukuncin ba amma ya zartar da hukuncin wa zalika wannan rashin yadda da hukuncin la yakhillu bi nufudhihi ba zai bata zartuwar sakin ba fa huwa kalahazili suka ce hukuncin sa ɗaya da wanda ya saki matarsa yace da wasa yake sawa'un duk ɗaya suke ya sake ta kuma yace a da wasa yake da shi wannan almukurahi da wanda ya saki matarsa da wasa yace da wasa yake duk hukuncin sa ɗaya sakin su yayi ai dama can an ce alƙasudu babu saki sai da niyya suka ce shi ma almakurahi yana da niyya an ce ba a yin saki sai da abu sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko niyya sharaɗi na biyu ikhtiyari zaɓi to ai shi ma yana da wannan suka ce na farko yana da yana da kasadi niyya sannan kuma yana da ikhtiyari kawai sai dai bai yadda da hukuncin da shi kansa ya ba amma da niyya ya yi sakin sannan kuma zaɓi aka bashi kuma ya zaɓi ya yi sakin da aka su ainihin su imamu abu hanifa suna ganin saki ya yi a koma cikin albidaya a wato alhidaya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da tara da fatuhul qadir mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da tamanin da takwas ولا ريب أن قول الجمهور أقوى وأليق بمقاصد التشريع والله أعلم ما لا أكرشي كتشوا كوكو كنتو بامي قول الجمهور نتشوا سكي بيبا أقوى قول سياف كرفي وأليق بمقاصد التشريع كما يافداتي وادا منفوفن شريع المسلنشي والله أعلم an gane ko da aka duk wanda aka tilasta shi ya saki matarsa ba ta saku ba wannan shine kaulin jumhur kuma shine kaulin da yafi karfi alfazu talak sai kuma lafuzzan da ake amfani da su wajen saki alfazu talak da wani lafazi da wani lafazi ake amfani da su a saki قال المصنف الرابع ركني نهدو اللفظ lafazin da za a yi amfani da shi a saki au ma ya ƙumu maƙamahu ko abin da zai tsaya a matsayin lafazi minal fi'ili na aiki mutum ba lafazi ya yi amfani da shi ba aiki ya yi a aikace wato ya saki matar tasa misali kamar ko ya yi rubutu an gane ko rubutawa ya yi da hannunsa cewa ya sake ta ba magana ya yi amfani da ita ba rubutu ya yi misali amma lafazu fayan kasimu ila sarihin wa kinayati to shi kansa lafazin saki din ya kasu gida biyu akwai lafazi sarihi akwai kinaya lafazi sarihi zai gaya maka shi lafazi na kinaya shi ma zai gaya ma shi wa ma adahuma da kuma ma wanda ba su din ba akwai wanda ba, ba kinaya ba ba kuma sarihi ba fassarihu to wani irin saki ne ake kiransa lafazi sarihi a saki ma fihi lafzu dalaki ala ayyi wajhin kana shine duk lafazin da kalmar sakin ta fito ta kowace irin fuska aka aka yi shi mithlu sai ce ga misali an ya kula kaman mutum ya ce anti dalikun au anti mutallaqatun diyai anti dalikun ke sakakkiya ce an au anti mutallaqatun ko ya sake ki ya amfani da kalma ya ce ya saki matarsa fa yalzamu bi hadha dalaqu to duk wanda ya amfani da waɗannan lafuzan guda biyu saki ya lazumta da waɗannan lafuzan guda biyu saki yayi mutumin da yace anti taliqun aw anti mutallaqatun saki ya riga ya tabbata wala yaftaqiru ila niyatin babu buƙatar niyya ba za a ce to kayi niyya da kace anti taliqun da niyya ka faɗa kawai da ya ce anti taliqun ko anti mutallaqatun wannan ba a buƙatar ya ce da niyya ya faɗa ko ba da niyya ya faɗa ba saki ya tabbata wa mutlaquha wahidatun wa mutlaquha sai dai wa mutlaquha sakin wannan lafazi wato wannan lafazin sakin da irin wannan lafazin yake yi wahidatun saki ɗaya ne illa an yanwiya aksara sai dai idan shi mai sakin yayi niyyar sama da haka da haka idan mutum ya ce wa matarsa anti dalikun ko anti mudallaqatun ko ya ce mata je ki gidanku ya sake ta misali ya ce ta je ya sake ta to wannan in dai iya nan ya tsaya ya ce je ki na sake ki to wannan lafazin saki ɗaya ne sai dai in an zo kuma ka ce to lafazi saki ɗaya ne sai ya ce a shi ba ɗaya yake nufi ba kaza yake nufi walkinaya mun ji lafazi sarihi kenan ko ya gaya mana dama lafazi wato lafazin saki wato a ya kasu gida biyu akwai sarihi akwai kinaya to sarihi shine wanda balo balo ya fito da kalmar saki a cikin lafazin nasa wannan sakin yayi sai kuma na kinaya wal kinayatu qismani to ita ma kinaya kashi biyu ce zahiratun akwai kinaya zahira wa muhtamilatun akwai kuma kinaya muhtamila akwai wadda take zahira bayyananniya wa muhtamilatun akwai wadda take ba bayyananniya ba fadzahiratu kinaya bayyananniya mithlu qaulika kamar shi wanda zai sakin ya ce anti khaliyatun wa bariyatun idan mutum ya ce wa matarsa anti khaliyatun ke wofi ce a bar wofintarwa ce au bariyatun ko kuma ba ni ba ke mutum ya amfani da waɗannan lafazan guda biyu kinaya ce sai ce anti khaliyatun ke abar wofuntarwa ce baki da wani amfani au wa bariyatun ko kuma bani baki wahiya to waɗannan kalmomin guda biyu kassarihi hukuncin su ɗaya da saki ƙarara fi annahu la tuqbalu da'awahu akan cewa ba za a karɓo wata da'awarsa ba fi gairi dalaki ya ce ba saki yake nufi ba in dai mutum ya amfani da wannan kalmomin guda biyu anti khaliyatun wa bariyatun to shi ma kamar ya ce ya sake ta ne saki karara hukuncinsa ɗaya ne ba zai dawo ba zai ce wa matarsa ke wofi ce ba ki da wani amfani ko ya ce ke ba ni ba ke kuma ya dawo ya ce a ba wai yana nufin saki ba ba za a karɓi wannan zancen nasa ba ko da ya zo da wannan zancen to zance ne wanda ba zai zama karɓaɓɓe ba ainihin a wajen malamai an gane ko wal muhtamilatu mithlu akwai kuma kinayar da take ba bayyananniya ba wato wato muhtamila wanda take ba bayyananniya ba mithlu kamar yace izhabi ko ilhaqi bi ahliki ko izhabi tafi gidanku wansarifi juya ila ta taho yace kawai juya shine wansarifi to a irin waɗannan lafazan in yace tafi gidanku to fa tuqbalu da awahu za a iya karɓar da awarsa fi nafihi wajen kore sakin wa adadihi ko kuma adadin sakin anan idan ya ce wa mace tafi gidanku to in ya ce ba saki yake nufi ba za a yadda za a kira shi wani e ka ce wanta ta taho gida kuma tunda ta taho din yau kwana kaza kenan an ji shiru me kake nufi da ta taho gida sai ce a yana nufin ta zo ta dan huta sai nan da sati biyu za ta koma shikenan sai a yadda ba za a ce a munafiki ƙarya kake sakin ta kai a ba wanda zai masa wannan karin banin an gane ko yawwa kawai shikenan a to shikenan to Allah ya kyauta Allah ya kyauta shikenan sai a bari sai saci biyun sai ta koma horo ya koro ya kawo ta gida ai ai mata an gane ko yawwa ko kuma sai ya ce a saki yake nufi to kuma in yace saki yake nufi yace kuma daya ba za a ce a a ba saki ɗaya kake nufi ba anan za a karbi da awasan yace ba saki yake nufi ba daya na biyu za a karbi da awasan in yace sakin nan ga adadin da yake nufi a wa'annan kalmomin wanda aka samu ihtimali a cikin su na izhabi wan sarifi ko kuma ilhaqi bi ahliki fa idan da annahu arada talaka idan yayi da awar yana nufin saki ne da cewa da yace mata ta tafi gida fal mashhuru annahu yakunu talakan to zance mafi shahara wannan kalma za ta iya zama saki at-talaqu yatimmu bil lafzi sarihi aw bil kinaya sharhin wannan magana doktor yake ce mana at-talaqu shi saki yatimmu yana iya cika bil lafzi sarihi da lafazi qarara aw bil kinayati ko kuma ta hanyar kinaya sakayawa ba fitowa yayi qarara yace ya sakin ba sai ya sakaye wa qad yatimmu saki yana iya cika bima yaqumu maqamal lafzi da dukkan abin da miji yayi amfani da shi wanda matsayin su daya da lafazi kal kitabati wal isharati kamar ainihin wato kitaba wato rubutu wal isharati da kuma nuni misali kamar yadda zai kawo maka misalin kurma ko bebe kawai ya yi mata haka me yake nufi shi ma da bakinsa da komai sai ya mata haka shikenan to ka gani sabida kaga wannan shine al-ishara wal lafdhu sarih mala yace lafazi qarara mithlu dallaqatuki kamar na sake ki aw ma zakarahu al-musannif ko kuma abinda mawallafin littafin iziya ya ambata na anti daliqur ko anti mutallaqatun la yahtaju ila niyatin irin wannan lafazin babu bukatar niyya mutum ba zai fade shi cewa ai innamal a'malu bin niyyati ba da niyya ya fada ba wala yusaddaqu ar-rajul kuma ba za a gaskata miji ba idan da'a idan yayi da'awar annahu nawa ghairu talaq in yace ba saki yake niyya ba saki yake nufi ba illa idza wujida fi lafzihi qarinatun sai dai idan an samu wata alama a cikin lafazinsa dalatun ala sidikihi da take nuna ainihin wato gaskiyarsa an gane ko misali a a matar ya rike mata hannu tace sake ni yace na sake ki kawai yake nan dama ashe kadan take jira kawai ya tayo gida tace ya sake ta kaga ai kalmar sakin ya amfani da ita ya rike ta sake ni yace na sake ki ta ce shi kenan kawai shi dama haka nake so ka sake ni kuma shi kenan ya ta ɗauko ma ya fi sai gida to kaga yanzu a nan in ya zo ya faɗi sinariyo ɗin abin da ya faru kaga za a iya gaskata shi ko da ya zo sai ya ce a ya to ai ta ce ka abin da ya ce eh abin da ya faru hannunta na rike kuma sai ta ce in sake ta sai na ce na sake ta shi kenan kawai ta ɗau ma ya fi ta ce na sake ta kaga wannan yanzu akwai karina duk da cewa ya yi amfani da lafazi sarihi amma duk da haka za a karɓi da a wasa saboda ya kawo wato wata shaida da za ta karfafu ba take yake nufi ba mafhum wa amma kinayatu amma saki na kinaya sakaye wa huwa isti'malul lafzi shine yin amfani da lafazi allazi yahtamilu dalaqa wa gairahu wanda zai iya daukar saki zai iya daukan wani saki ya hatamilu talaq wa gairu talaq ma'ana zai iya daukan saki zai iya daukan kuma ba saki ba ma'ana wani lafazi ya kawo mai harshen damo wanda wannan lafazin za a iya cewa saki ne kuma zai iya waskewa ya ce ba saki yake nufi ba to wannan shi ake kira da alkinaya mithlu kamar sarrahtuki fasarrihuhunna sarahan jamila yace sarrahatuki na rabu da ke wa faraqatuki shi ma na rabu da ke wal haqibi ahliki ko kuma tafi gidanku an gane ko yanzu ka duk wa'annan zai iya daukan saki zai iya daukan ba saki ba sarrahtuki zai iya zama saki zai iya zama ba saki ba faraqatuki zai iya zama saki zai iya zama ba saki ba il haqibi ahliki shi ma haka fa hadha la budda min wuqu'in niyyati fiha to irin waɗannan lafuzzan babu makawa sai an samu niyya a cikin su sannan saki zai zama saki fa in adlaqaha idan ya saki waɗannan kalmomin thumma za'ama sannan sai ya ce annahu lam yanwi dalaka ba yana nufin saki ba fal qawlu qawluhu magana sa za a yadda da ita a wajen ka yayi tsauri eh tsaurin me wanne anti khaliya wa bariya a eh to me tsaurin da ya to me ya kai yanzu za ka fassara ba ni ba ke a a kawo wani ihtimalin wanda ba saki ake nufi ba eh to menene wofin to me kalmar wofin kamar tura suke sha kamar useless mara amfani kamar misali mara amfani mara amfani
to malam bai zama dole shi ba bai zama bai zama dole ba an ce in ya ce ba za a karɓi magana sa ban yace ba take yake in ya yawa kuma nan ya ce in ya ce ba take yake ni ba shi ma ai ku- ku fahimci abin nan a inda ya kawo wancan misalan ya kawo su ne a ina a kinaya ko yawwa a kinaya ya kawo maka cewa kinaya iri biyu ce akwai zahira akwai muhtamila ko to a cikin zahira din shine ya kawo antikhaliya da kuma bariya ko a cikin kuma muhtamila ya kawo izhabi wansarifi to shi kuma nan sai malam yake maganar sai ya karo wasu kalmomin sai ce il alkinaya shine yin amfani da wani lafazi da zai iya daukan saki ko akasin saki kamar sarrahatuki da faraqatuki da ilhaqi bi ahliki to yanzu anti khaliyatun da kuma anti bariyatun yanzu wannan zai iya daukan saki zai iya daukan ba saki ba na'am zai iya dauka to in zai iya dauka kaga shi ma yana cikin kinaya kenan kuma dama a karkashin kinaya can ya kawo sai dai shi kawai can malam abul hasan ashadili ya kawo kinayar ya ce zahira da kuma muhtamila to sai kawo bariya da kaliya a matsayin kinaya ce zahira da haka kuma shi abul hasan ashadili a wajensa kinaya zahira daidai take da allafzu sarih ko to shi kuma anan sai malai yake kare mana bayanin mecece kinaya a karkashin haka sai ya kawo to dama tun da ba nassi ba da ya kawo cewa wayannan alfaz din an yi amfani da su saki yayi an gane ko so saboda kaga kenan zamu iya daukan su su ma su shiga cikin alkinaya ko musamman khaliya din nan ko tunda ana yawan amfani da cewa an dauke wofi ko an- kaman kaman kaman wofi duk da cewa shi kansa wannan wofi din wato lafazi ne wanda yake an gane ko shi kansa wofi din za ga kalma ce kamar ta dattawa yanzu ba a cika ma yin amfani da ita ba ko da wahala ka ga mutum yanzu ya ce wofi din ba kamar kalmar ma tana nema ta zama yau ta ɓace ko yawa saboda ba ma a amfani da ita da sauransu to insha Allah da haka kenan zai iya zama bariya da kuma khaliya din zai iya zamtowa an samu mai kinaya ce ita ma da haka kenan in ya ce wofi kamar yadda misali mu a Bahaushe- a bahaushen a- ana iya cewa abu wofi kuma ana ba, ba- ba lalle ya zama to shi ma kaga tukubalu da awahu kenan ana iya karɓar da awon miji idan ya ce wa matarsa anti khaliyatun an gane ko Ya- shine magana da ko yawwa to na gane tsaurin da kake cewa to shikenan insha Allah fa hadha la budda min wuqu'i to mun karanta nan ko sai ce ma yaqumu maqamul alfaz to sai kuma tunda dama ya gaya mana ko dai yin amfani da lafazi ko abin da zai tsaya a matsayin lafazi to menene zai tsaya a matsayin lafuzza wa amma ma yaqumu maqamal lafzi amma abinda zai tsaya a matsayin lafazi fa anwa'un shi ma nau'i nau'i ne min ha daga cikin al-isharatul mufhima akwai nuni wanda za a iya fahimta wato al-isharatul mufhima nuni wanda za a iya fahimta wa hiya mu'tabaratun wato wanda wannan ishara din a bar lura ce min al-akharasi daga bebe fit dalakin yi amfani da ita a saki an gane ko isharar da take mafihima yanzu bebe ban san yadda suke amfani da lafazin saki ba in suna so su saki ko abin nan amma dai wanda baya magana shine akharas wato bebe kenan an gane ko to sai yake cewa a al isharatul mufhima daga cikin abin da zai iya tsayawa a matsayin lafazi shine yin ishara kuma isharar nan da an fahimci saki ake nufi wa hiya mu'tabara wannan isharar aban lura ce min al-akharasi daga bebe fit dalakin yi amfani da irin wannan isharar a abin da ya shafi saki wa min ha kitabatu dalaki daga ciki akwai rubuta sakin min al-qadir ala nudiki ga wanda zai iya magana amma sai ya ki magana sai ya rubuta fa in katabal fa in katabal kitabata bit dalak idan miji ya rubuta wasiƙar saki wa huwa azimun ala dalaki kuma yana da niyyar yin sakin waqa alaihi ma katabahu an gane ko waqa alaihi ma katabahu to abinda ya rubuta din ya afku a kansa wa in katabahu ghaira azimin idan kuma ainihin wato ya rubuta shi ghaira azimin ba tare da yana da niyya yana da niyya ba falahu radduhu to zai iya janye shi malam ya bulugil mar'ata matukar dai wasikar bata kai hannun matar ba fayalzamuhu to in ku har ya kai hannunta sosai ya lazumta an gane walau aqada talaka da miji zai kudurce saki bi qalbihi a zuciyarsa jaziman kuma ya yanke min gairi taraddudin ba tare da wani kai kawo ba ba tare da wani kokonto ba kawai a zuciyarsa ya yanke cewa ya saki matar But ففي وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان a zuciyarsa ya gama yanke hukunci cewa ya saki matar ba wani kokonto to fafi wuko dalaki alaihi a cikin afkuwar sakin a kansa tunda bai furta ba iya zuciya ya kudirce to riwaya ta ne an samu ruwayoyi guda biyu to sai mu tashi kan wannan gurin tunda lokaci ya riga ya yi dama ko abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik